بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والاسم التفضيلي باعتبار اللفظ ثلاث حالات halaye guda uku نعم sun tabbata ga ismin tafdili da sunan ah, ismu na abu al-sadiq نعم bi itibar lafi da kuma itibar lafi نعم wato ismu tafdil in za a yi نعم to a ciki akwai halaye guda uku don duba da lafazin ba ma'anar ba نعم
Mm, الأولى na farko أن يكون مجردا من ال ya zama matsaraici ne daga al والإضافة da ilafa نعم wato ya zama abin ba shi da al ba shi da izafa shine hali na farko kenan نعم وحينئذ to idan yayin nan idan ba al ba izafa يجب أن يكون مفردا wajibi a zo da shi yana mufradi مذكرا kuma ya zama muzakkari نعم وأن يتابعه domin kuma za a zo a zo da min ba'a da hu bayan sa نعم
jaratan Jaratun, na'am.
jaratan lil mufaddali عليه ta zama ta tana mai jarra lil mufaddali alaihi ga wanda yake mufaddalu alaihi da wanda aka ce an fada نعم إتمين ita min din sai ta zo ta zo a jikin wanda ake son a nuna anki نعم sai ta yi masa jarra نعم ita abin da take zai kenan نعم نعم قوله an تعالى fadan Allah madaukakin sarki لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا نعم kaga Yusufu awa ahuhu da dan uwansa نعم abu ila abina su نعم ne fi soyayya ya zuwa baban mu min na da gare mu نعم kaga ai mu dan aka fi su shauran yan uwan shi Yusufu yan uwan shi suka fi مم.
Ko?
نعم ya zama su ne alam faddalu alaihi kenan نعم to alaihi ma to su waɗannan din kaga su aka sa min din a wajen sai aka ce نعم na نعم kaga na na din sai aka je kawo ta نعم a mahallin a jara mahallin jara kuma sannan a habbu din sai ta zama cewa ta zama mufrada ce ko muzakkara muzakkara na saboda an ka duba za ka ga shi a, ba ta da al ba kuma ba itafa kuma na'am yawwa to shine abin da zai magana na'am wa qawluhu faɗin sa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال وتجارة تخشون فسادها فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله نعم duk waɗannan abubuwan da aka lissafa مهم.
idan dukkanin sun zama su ne a habba ilaikum mafi soyayya zuwa gare ku minan lahi نعم domin so kuke ku fifita wani akan Allah dan ai so مم.
kaga anan wajen aya ta zo kamar ana nuna cewa so kuke ku fifita wani akan Allah نعم saboda haka min din sai ta zo ta zama mai kira ce gare shi نعم sannan duk waɗannan abubuwan da aka yi magana kuma sai aka ce kaga ahabba ilaikum نعم duk bisa zuwa gare ku domin ahabba din sai ta zama mufrada ce ta zama muzakkara kuma نعم saboda me saboda ba ta da al ba ta da ilaka نعم yawa to waɗannan duk sai zama hakan za a yi نعم to da abu din ai ba abu karaba ta zuwa komai ba مم.
kuma ba ta da al نعم to idan ta zo dole ne ta zama mufrada muzakkara نعم abin da za ta zo kenan sannan kuma sharadin ka kawo min din ya zama yana cikin ta مم. وقد توزف من akan shafa min kuma dululuha da kuma wanda ta shi- ta- ta- ta- ta- Kuma dukuluha?
kuma dukuluha, afuwan. da نعم wanda ta shiga cikin sa da نهو kamar misalin والآخرة خير وأبقى kaga al'ashiratu khairun wa abqa نعم kaga khairun din nan yanzu shi aka kawo نعم kuma a wa abqa نعم kaga an shafi min din an shafe madu- madhuluha da نعم domin wal ahiratu khairun kaga wata kila a ce min ad-dunya إيه.
ko wa abqa min ad-dunya to نعم kaga nan wajen ai min din da duniya din duk gaba ɗayan da ita ake son a nuna ita ce mufaddal al- alaihi da نعم to kuma duk gaba ɗayan ta an shafe ta da min din da da da da- da ita din duk نعم gaba ɗayan an shafe su نعم khairun nan kuma aka kawo shi kaga shine ya zama shine a ismun tafsir والتقدير eh وقد جاء الحذف shafewar yakan zo والإثبات tabbatarwa kuma في أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا Ba'azu nafara.
نعم Kaga ak- ana aksaru min kamalan kaga nan wajen an tabbatar da min نعم aka raba ta zuwa ka نعم domin shine faddala alaihi مم.
wa azu na faran minka kuma shi نعم kuma sai aka shafe minka din gaba ɗaya domin din da burhula مم.
burhula da sai aka shafe su gaba ɗaya a nan نعم wajen نعم kaga duk an yi isbati an yi hasbi kuma amma duk a waje ɗaya duk a cikin aya ɗaya نعم الثانية na biyu أن يكون فيه ال ya zama akwai ala a ciki ويجب أن يكون مطابقا لموصوفه to sai ya zama ya dace ga mazubin mutubi ga mazubin in dai akwai al to dole ne ya zama ya dace da mutubi نعم ismin tabbini نعم eh na'am wa Allah yuta ma'ahu bimin kuma ba za a zo da min ba sharadi kenan inda yana da al na'am to dole ya zama akwai mutabaka tsakanin shi mausufi eh sannan kuma har ila yau a, bayan an samu mutabaka kuma ba za a samu min tare da shi ba na'am yawa samu Abin da ya dabaka tsakanin tsakanin shi musufin musufin da wannan a kowane hali Na'am.
ta buga ta tazkiri ta tab- ta ifradi ta jam'i ta waye duk gaba ɗayan su kowane da ke da na'am na ba ta yi za a samu mutabaka na'am
na misali nahaw muhammad al-afdal kace muhammadu al-afdalu na'am kaga al-afdalu ya nuna muzakkari ne kuma ya nuna mufradi ne shi Mm, cewa muhammadu saboda ya dace da muhammadu na haza an samu mutabaka akan mm, saboda mai saboda afdalu din yana da alifi da lami na'am duk inda aka samu alifi da lami ta shiga cikin ismu tafdili Mm.
to abin da za a yi din dole sai an samu mutabaka a irin wannan abu nan na'am inda tana da alifi da lami wa fadimatu kaga al-fudula fa'ida matu al-fudula kaga fudula yana nuna mace ne wa zaidan al-afdalani wa zidani al-afdala ne kaga wannan ta tunya ne al-afdala ne ma sai zama ta tunya dole a samu mutabaka na'am wa zaiduna al-afdaluna na'am wa ziduna al-afdaluna kaga an samu mutabaka na zam- jam'i an samu mutabaka kuma na jam'in ma na muzakkari Mm.
a ila yau shi ma din sai zama ita ma kamar yadda musufin take haka sai haka sai take نعم والهندات الفضليات al-mudatu al-fudalayatu aw أو الفضل نعم dama jam'in guda biyu ne مم.
kudala ya tuko kun kudu duk wanda ka faɗa kaga dai an samu ɗabaka cewa a jami'i ma'ana shi salimi ne hindatu to shi ma ismu tafdilin dole ya zama haka نعم saboda mai saboda yana da alifi da lami نعم kuma sannan ba amin a tare da shi نعم.
da haka zai zama kowane daga ciki indai an samu mai alkina sharaɗin ya zama haka kenan, dole ya zama haka
وأما الإتيان معه بمن amma zuwa ma'ahu tare da shi da min مع اقترانه tare بأل da ganyensa da al في قول الأعشى in faɗin nan na asha wani waƙe ne ولست بالأكثر منهم حسن وإنما العزة kafiri للكافرين نعم نعم عندما ولست بلعب أكثر منهم حسن نعم ni ban zama mafi yawan tsakuwa daga gare su ba نعم وإنما Kaga ال- aka ce bil aksari إيه. نعم kaga nan gashi an zo da al aksaru نعم amma kuma ga min ta zo مم.
kaga an zo tare da shi ne alibi da lamun kuma amma a ce a kawo min نعم wa inna mal izzatu lil kafir مم.
eh cewa girma ne za ta bata lil kafir ga wanda yake mai yawa نعم wanda ya tara abu da yawa نعم shi yake da buwaya نعم to wannan ah, kaga anan wajen dai abin da yake nufi an zo ga shi da min din tare da kuma bayan ha'ila yau shi ga al'aksar din yana da alibi da lamun نعم kaga ai mun ci da sharadi dole an zo da alibi da lami to fara a zo da da bin wannan eh to yana da wannan gashi an zo da an shi.
samu ya zo eh na'am kila zai zama saboda larura waka ne shi yasa zo da waka mun ba haka ba za ta kare na'am fa hurrija ala ziyadati al sai aka bayyana a bisa karin al
aw anna min cewa min muta'alliqatu bi aksar na babu rija ala ziyarati al kenan ko sai ne aka bayyana a bisa kara wannan na al cewa wasu sai suka ce ai bayanin wannan yadda za a gane shi Na'am.
cewa shi al din nan za'ida ce kawai na'am an gane watakila sawo ne saboda larura waka na'am وجائز في صنعة الشعر السلف أن menene ya fara shayar ma la yansa ko an yi sarfa shayar kama la yansa na'am ya halatta a cikin waka kuwa da abin da yake bai halatta ma ka sarrafa shi ba ka sarrafa shi ko kuma wani abu wanda yake yana da larura ka ga an hana wannan abin kuma ka zo da shi na'am to shi sa a nan wajen kawai aka zo da alƙasar nan amma aka san sa walansu bi aksarin zai zama na'am Eh, bi aksarin minhum hasan na'am eh
na'am sai zama an din za'ida ce wa anan na'am bayanin da za a yi kenan eh aw anna min ko kuma cewa min din muta'alliqatu tara ta ne bi aksari da kuma da da, da wani bi aksara bi aksara eh da aksara
nakiratan na kira zan ma'azubata na'am Ah, ta zama min din muta'alliqatun tara ta ne bi aksara ko eh da aksara din da wata da aksara akwai wata na kira ma'azufiya na'am wato abin da yake nufi walansu bil aksari Mhm.
din aksaru minhum hakan kuma ha ila yau na'am wato akwai wata aksaru din Da wadda ke aka shafe.
ma'azufiya wadda aka shafe na'am wadan an kawo ta tunda aksaru ce ba ta da alifi da lami kaga ai tace ake kawo mata min kenan Mm.
dalilin da yasa kenan tawilin da suke magana kenan na'am sai zama akwai wata na kira ce wadda take an shafe ta Mubdalan- tara ta mubdalan min aksar min aksar al-mawjud wadda take abu musanya daga aksara almajuri almajurata na'am wadda take ma almajuri take a zai zai zama wadda take wajudiya wata ta zo da aksaru ne a wadda take samun mai ita ce bil aksaru ne sai na'am ya zama kuma an zo da wata aksarun wadda take shafaffiya na'am a gane eh yawwa to kamar abin da suke magana kenan kace walau su bil aksari sai a ce aksar minhum haka ai la yau to kawo aksar din shi ya halatta a kawo min din yawwa amma ba wannan al aksar din ba domin da wannan al aksar din shi bai halatta a kawo min ba ai na'am tawilin da suka yi kenan No.
sai akwai wata aksarin wanda aka badali badalin ta ce daga wannan aksar na'am yawwa na'am a ran dama badali ya kan zo badali daga mujallu ne ma ko eh to shine to akwai wata irin ta da aka kawo wadda sai aka shafe ta na'am da aka kawo ta na'am tawilin da suka kawo kenan na'am الثالثة na uku أن يكون مضافا kuma ya zama munafi ne نعم فإن كان إضافته لنكرة ita raba ta kan zama kashi biyu wata zama ilafar zuwa na kira ne
تلتزم فيه idan dai الإفراد aka raba zuwa na kira shi ismu tafdili ya zama an raba shi zuwa na kira نعم to sai alizm ta ifradi wa tazkir نعم da tazkiri
نعم ka haka man na farko kenan إيه kama yar zaman almuja- Mujarrada.
mujarrada. eh kamar yadda suke lazimtar nan mujarradi نعم استوائه.
لاستوائهما في التنكير saboda dacewar su daidaito su a cikin tazkira a cikin na kira ne shi نعم cewa shi na kira ne shi ma na kira ne kamar yadda muka faɗa a can bayan mun ce mujarradi ne min alwar ilafati Mm.
an ce mawajibi ne ai a zama an samu ifradi da suke نعم abinda muka karanta a can ba shi Eh.
ne misalin haɓa ilaikum min alawar kulli ne na kashi mana نعم ko نعم to sai ka kawo shi ma wannan ka kawo ifradi a fara tafsirin dole ya zama mufradi ne kuma ya zama muzakkari ne shi domin da ce- duba da cewa shi ma na kira ne shi
نعم ولزمت المطابقة في المضاف في المضاف إليه kuma ta zama ah, an samu mudabaka a cikin mudafi ilaihi نعم نحو الزيداني a zaidani kasan duk lokacin da ka zo ka raba na kira zuwa ma'arifa ai ta samu tasiri ta zama ma'arifa ko Eh.
ka kan ka samu ka raba na kira ka raba wani abu zuwa na kira to shi ma zai zama na kira ne Na'am.
ilmin abin da zai kenan idan ka dube su gaba daya a matsayin na kira ne su to sai ka musu hukunci kamar wajen wancan wanda muka yi magana na baya نعم shi ma sai ka zama abin da za ka yi masa kenan ka gane نعم sai ya zama aikin da za ka yi masa kamar irin wancan ne ya zama mujarrabi ne shi daga al da kuma ilafa بالإضافة yau sai ya zama a cikin hukuncin sa za ka ya zama ya zama mufradi ne kuma ya zama muzakkari ne shi مم.
a gane إيه.
yawa
نعم wala zama tun mudabaqatu mudabaqa kuma yake da zama fil mudafi ilayhi Na'am.
a cikin mudafi ilayhi kuma Na'am.
shi kuma mudafi ilayhi sai ya zama a wajen sa an samu mudabaqa kuma an Na'am.
samu dacewa kuma tsakanin yin a wajen mudafi ilayhi نعم نحو الزيداني kaman kaje a zaidani أفضل رجلين azwalu رجلين
zaidani kaga zai guda biyu a azwalu rajulaini مم.
to kaga a nan wajen ahdalu ka raba shi zuwa rajulai ne نعم
ko إيه.
kaga rajulun ai na kira ne shi إيه.
kuma ahdalu ka raba shi zuwa ahdalu نعم to raba rabuwan su zuwa na kira shi yasa cewa ahdalu din nan yanzu ai dole shi ma na kira ne إيه.
shi tunda haka ne sai ka yi shi kamar mujarradi ahdalu din nan yanzu dole ya zama mufradi dole ya zama muzakkari نعم ba dama yanzu ka ce a abdalani ko fuzula ko makamancin waɗannan abubuwan ko wane ne namiji ne ko mace ne ko tasniya ne ko jam'i ne ko waye نعم a zo da kawai zaka ce domin ka duba ya alal zaidan nan nan tasniya ne amma ba a ce abdalani ba kamar yadda muka yi magana a wancan ba sai aka ce abdal نعم kaga ya nuna kenan cewa a nan wajen akwai mudabaka akwai eh, ifradi kenan da tafsiri نعم ko نعم to kuma rajulai ne da ka faɗa shi kuma ai ya dace da mudabaka ga zaidan الزيداني إيه.
a zaidan din نعم haka an samu mutabaka kenan da me da mulafi ilai إيه.
domin rajulain an ajiye رجلين mulafi شنو ilai مضاف إليه ko إيه.
sai ya zama a nan wajen kuma zaka samu mutabaka da نعم
an gane kaga abin ya zama da fuska biyu kenan نعم duba an ka dube shi da farko kaga cewa ai ya rabu zuwa na kira ne to sai kai masa aiki kamar irin wancan na baya wanda muka magana mu kira jimin alwa ila bace نعم a gane sai zama furadan muzakkara نعم idan ka duba kuma zuwa cewa ai ya rabu a a wajen suna a duba cewa kai kana bukata kuma a zidane kace tasmiya kace إيه.
dole ka samu mudabaka kuma a can gaba kuma ga marazu ne نعم to to abinda za ka yi masa abinda za ka gina kaga fuska guda biyu kenan ya haɗa eh fuska biyu eh wa zaiduna a dole rijalin su kuma Na'am.
kace mai dole su kuma a dole rijalin na wa kaga a fadi dole din da yana nan muzakkarin sa mufradin sa Mhm.
amma rijalin din nan an samu dabaka tsakanin zaiduna da zaiduna na eh wa fadimatu afdalu imra'atin kaga shi ma a dole din muzakkari ne mufradi amma imra'atin an samu dabaka tsakanin ta da ita da Fatima
wa amma qawluhu ta'ala amma fadan Allah madaukakin sarki wala takunu awwala kafirin bi kace wala takunu awwala kafirin bi na'am to yanzu wannan fa'ala in ka duba- taqdiru mawsufin in ka duba wala takunu ai jam'i ne eh ya kamata ya zama awwala kafirin awwala ya zo yanda ake so eh domin awwala mufradi ne mufarradi muzakkari amma kafirin ai ba jam'i bane ba jam'i wanda ya kamata ya zama akwai mutabaka tsakanin sa da hukumomi to na'am ya aka aka samu wannan ga kuma a Qur'ani mu kuma ga dokan mu da muka faɗa Mm.
amma ga Qur'ani yanzu na'am ne zai fa ala ta kadirin musufi in na'am haka ne dole za a kaddara musufi mahzufin mahzufin wanda yake abin shafewa ay awwala fariqin sai fa ala ta kadirin musufin mahzufin na'am ai ana nufin awwala fariqin ne kafirin bi na'am abin da za a faɗa kenan na'am ai awwala fariqin to kaga in ya zama fariqu Mm.
ai fariqu jami'i ne Mm.
tunda haka ne ai ya dace da wala tukunu kuma sai na'am an samu mutabaka kenan na'am to abin da suka yi mata wuri kenan
wa in kanat ilafatuhu wancan wanda muka gama kaga ilafa zuwa na kira ne eh to idan kuma ya zama ilafa ce zuwa li ma'arifa ma'arifatin ga ma'arifa ne fa na'am jazatul mudabaqatu to anan ya halatta a samu mudabaka wa adamuha kuma a iya samun mudabaka ya na'am halatta kowace fuska ka kawo ya halatta anan idan ma'arifa ne shi ka qawlihi ta'ala fadan Allah madaukakin sarki wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha na'am wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin na'am kaga akabira mujrimiha na'am kaga anan wajen idan ka zo a cewa wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin ko na'am kaga sai kace akabira na'am mujrimi ha domin a nan wajen don ka duba tsakanin akabiru karaba shi zuwa mujrimi ha na'am
aka ga menene a nan wajen a ilafa ce na'am ilafa kuma izuwa mai izuwa ma'arifa domin mujrimi ya rafu ne izuwa mai izuwa ha ha kuma eh, lamiri ne ko Eh, na lamiri ko karya.
di- lamiri di inda yake ai ai ma'arifa ne shi na'am to rafo mujrimi din nan izuwa ha shi yasa shi mujrimi ya zama ma'arifa na'am shi kuma rabon mujrimu zuwa a kabin shi yasa ya zama ma'arifa shi ba na'am ka gane eh ka ga nan wajen an samu rabuwa a kabin kenan zuwa
ma'arifa zuwa ma'arifa to ka ga nan wajen in aka zo aka ce kaga sai a samu me mudabaka za a samu eh domin an samu mudabaka tsakanin mujrimi ha da kuma karatun nan na'am ai akwai mudabaka kenan na'am to shine abin da yake magana na'am
domin wata ila da ba dalla ba dan haka ba lamirin nan ai da sai koma zuwa a ce ko ba haɗin bane ko huma ko kuma hum ko hunna ko makamancin waɗannan abubuwan amma haɗin na ya koma karatun nan na'am eh na'am to shine abin da yake magana a ga na'am nan wajen akwai mudabaka ke eh akwai wa yawa da qawluhu kuma fadin sa fatajannahum aharasan nasi Ala- ala hayatin eh warjannahum aharasan nasi ala hayati na'am
kaga anan wajen aka ce wal tujannahum aharasan nasi Mm.
kaga anan su kaga ma'arifa ne shi Mm.
aka raba aharasa shi zuwa gare shi na'am sai kace kuma aharasa anan wajen menene shi
abin nan aharasa eh kaga shine ismu tafdil ne eh shine to yanzu aharasa a kaga rashin mudabakar da aka samu in haka ne annasu la turjidannahum ai jam'i ne na'am annasu kuma a nan wajen shi ma an samu jam'i na'am haka ne eh kagan haka ne akwai mutabaka kenan na'am sai dai mutabakar da ba a samu ba ta ma'arifa eh ta a ta a harasa ai shi annasu kan ai ma'arifa ne shi eh annasu ma'arifa eh
na'am kawai a nan wajen dan me yace a gaba yace bil mutabaka bil awwali an samu mutabaka a ta farko wa adami wa da ma hajji.
kuma fisani da kuma rashin fisani a cikin na biyu na'am kagan haka ne a na farko a aka zabi da ana fi kullum karshen a kabirar mujrimiya Mm.
an samu mutabaka kenan na'am ko cewa yau amma kan haka ne mutabakar da yake kokarin ya faɗa a nan wajen ana magana ta shi kansa ismu tafdilin kenan ba gane na'am domin ba haka ba a nan wajen ma za ka iya cewa akwai mutabaka eh akwai wal janna hum ko Mm.
ga kuma annasu kaga ma dukkanin su kowane jam'i ne shi na'am kaga ai akwai mudabaka a nan Mm, na'am dama kuma mudabaka ai a me ake samu ai a mulafi ilahi dama muka yi magana eh kaga nan wajen ai mulafi ilahi an samu mudabaka kenan a nan wajen, na'am a wannan na'am sai ana magana kenan da ismu tafdilin kenan eh to shine ai mu ko ba shi muke magana ba Mm, in da mudabaka muna son mu same shi ne a mudafi ilahi muke son mu samu na'am ba muna son mu samu ne a mudafin ba ba a na a harakan bane eh shi a cewa aka idan an zo kulci zama fiye ifrad wa tazkir mm, sai alazmi ta masa cikin ifradi da tazkiri kaga shine a haraka ɗin na'am ko na'am wanda kuma su anan wajen kaga tilan suke duba domin a kabira a jam'i eh akai ne muka duba nan sai mu ga ba mu dabaka mm, domin jam- jam'i ne aka kawo in fi'ilin kawai muke son mu duba ba muna son mu duba mu lafi ilai bane na'am a kabira sai mu ce akwai mu dabaka da me
da da mujirmi kullu qaraitin din nan eh domin qaraitin din nan aka ga jam'i ne a kabira ba kuma jam'i ne an haka ne in dai fi'ili ne da da shi wanda ake kokarin a nuna ya fi din mm, ai kaga sai a ce akwai mu dabaka kenan na'am amma da a haraza da jannahum an ga ba mu dabaka a nan wajen eh to shine abin da ya faɗa Yawwa.
adami hadisani eh to amma mu ai abin da muke duba abin da ya kare kicin Mm.
mu muna son mu samu mu dabaka mai akan mulafi ilayhi ba akan fi'ilin ba na'am yawa shi sa ina ganin dai karatu dole sai mun duba wannan mun ga na ya kamata a ce an samu dabaka din na'am eh ta-
ina ganin mu kwana a nan ta alhamdulillah Allah ya sa.